بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام الصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من دعوة ذا متقبل كرات اللتاف الأيبة الغراء في مده سيد الأنبياء وأن الشيخ إمام شيخ يوسف النبهاني ya tattara waɗannan baitutuka masu albarka domin tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a waƙe da kuma yin cikakkun bayanai ga mai neman shari'a wanda wannan shine satin mu na biyu wanda muka fara wannan karatu a satin da ya gudana kuma yau za mu ci gaba insha Allah ta'ala wanda alhamdulillah kafin mu ci gaba din to muna ban muna ban gajiya ga 'yan uwa a bisa kai da kawan da aka yi jiya wanda dukkan farin ciki da alkhairi ya tabbata ga masoyin manzon Allah a wurin jiya dan me ka kalli yanda ake cikin halin haula'i wani na neman abin da zai ci wani na neman abin da zai sha amma mutane ashe sun ɓoye kuɗi suna jiran ranar annabi Muhammadu ta Wanda baka tunanin zai iya siyan shirin kamaraya ake cewa sai gan shi da shadda mai tsada. An yi ɗinke-ɗinke, an ciyar da abinci, an shayar da abin sha, an yi kyaututtuka, an yi murna, an yi farin ciki. Wannan kaɗai ya ishe mu ya zama cewa lallai-lallai muna da ganin alamomin cewa akwai ɗabi'o'i na san manzan Allah tare da mu. Kuma wani ci gaba abinda zai burge ka ga al'umma, da ruwa ya sauko ɗan zagaye guda ɗaya wanda zai ce ni na ruga da gudu ba mu kai mimbari ba, na fasa he baɗi ba a samu ba. hatta kananan yara ƴan islamiya ruwa na bugun su amma suna cewa hey mun je mun kai chaffan mu inda aka ce nan ne karshen zagaye wannan ba karamin abu bane wanda da yawa yau din nan ka dubi yara za ga wasu sun tashi da mura har manyan ma da an tashi da mura amma mura ta wannan kaɗai ya isa girma ya isa daraja haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya anshi ɗawainiyar mu abubuwan da muke dan annabi Muhammadu Allah ya ansa kuma Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana kuma kada Allah ya gajiyar da mu kuma ƴan uwa da suke kokari musamman wajen ba da kayayyakin nan Allah ya saka musu da alkhairi wallahi ƴan uwa kun share ma ƴan uwanku hawaye hadisin da manzo Allah ke cewa wa ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala udhin kasahu Allah min khudul janna maza Allah yace duk musulmin da ya tufatar da dan uwan shi wani tufafi ya share mai hawaye ya rufe mai asiri to Allah zai tufatar da shi daga korayen tufafin aljanna to muna roƙon dukkan mutumin da ya kawo wata riga yace a ba dan uwan shi to Allah ya tufatar da shi da tufafin aljanna kuma duk wanda suka yi kokari a cikin ayyuka na bada ruwa na bada abinci na bada lemon muka da sauransu Allah ya saka musu alkhairi kai bana karamar karamar zagaye ta kai ga ni dai ban san wani ba amma wani ni da na gita mai nama ya fito an kunso an miko wannan wannan ya isa karama mai naman kaji ya miƙo mai gayi nan dai duk an miƙo don manzon Allah an na kula da wasu ma nan gundan dai kai cewa na da wani sun ma ƙara mammatse mu suke ma da an miƙo su an shi to kaga wannan kadai ya isa mu tsara gode mu Allah subhanahu ta'ala mu gane cewa lallai al'umma suna cikin shauki da san manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana alfarma annabi alaihi salatu wassalam sai da rusuliya abal kauniya aw wa khalqi ya man bil inja'u كونها أول خلق يا من به الانتهاء سيدا وصل يا أبا الكون يا أول خلق يا من به الانتهاء سيدا وصل يا أبا الكون يا أول خلق وشياء الله جمال شديد ما السماء السراء أتى السراء سيد النصر يا أبا يا أول قلب يا أقبل اللب انشباء وعلى العي ما جائهم جياء زماء سيد الرسل يا أبا الأولياء ولقلب يا من به بركات أراد عليها رخاء في زمان قال لجميع الكلاء سيد الرسل يا Shewa Yusufin na Buhari Allah ya ƙara musu kusanci. Yana gaya mana abubuwan da suka auku a wajen shayarwar ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda in ba a manta ba karatunmu na rana ita yau mun faɗi yadda sayyidatuna halimatu sa'adiyya ta zo a cikin yunwa ɗanta cikin yunwa, jakinta cikin yunwa, mijinta cikin yunwa, amma tana ɗaukar haihuwar alamina. Sai jaki tun kan a iso kawai ya kama harbin iska. Ita kuma nan da nan mamananta suka cika da nono. Da ɗanta sai dai ya sha ya tsotsi fata kawai ya haƙura yana ta kuka. Amma tana ɗaukar ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam kawai sai lafiya ta dawo mata. koshi ya zo mata kai ka ce kamar wata mata ce wacce ba ta taɓa haihuwa ba ta haihu yanzu ya za ga ruwan nono na zuba alayhi salatu wassalam saboda intelligent ne kuma ya iya ba da haƙƙi sai ya zama lokacin da sai rizna halimatu sa'adiya ta ɗauke shi a gida kan ta tafi da shi sai ta kama nonanta na hagu ta bashi sai ya amfa tana bashi na dama sai sha ki to me wannan hikima aka ce tsaba adalci ne na ba abokin zama haƙƙin shi tunda tana shayar da wani shi wancan wanda ake shayarwa ya sha na hagu shi kuma ya sha na dama kaga tsaba ba kowa haƙƙin shi sai ko yanzu da an kawo nama nan in ka jima hannu zai ka cika ba ka tunanin ba zai ishi mutane ba shi ko ma'aiki tun kan aje ya san akwai ɗan uwan shayarwar shi da haka abin mai ɗaya ya rinka sha shi ma abin mai ɗaya ya rinka sha abu na biyu kuma ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam kuma sai ya koya mana ashe duk abin da za a ci ko za a sha da dama ake yi duk abin da za a yi mai hagu da dama to ana farawa ne da dama to kun a yi hagu to ya ban ma ɗan uwan shi na hagun shi kuma ya kama shan da dama alayhi salatu wassalam da sayyidatuna halimatu sa'adiya ta tafi da shi jaki ya jiyo labarin ya kama harajin iska da aka je za a tafi gida duk abokan tafiya sun yi gaba shi kuma ma'aikin Allah yana nan daman ka'idar shi shi tunda jagora ne talakawa yake ingizawa gaba shi yana baya haka shehu yake mana ajiwa ne ko yace yasuqu sahaban wal malaiki tatba'u da aka jiya wanda aka dauka to an tasa su gaba shugaban na baya bayan nan da alayhi salatu wassalam ya je mijin ya hau jakin halimatu sa'adiya ta hau jakin wannan yaron aka dora shi kuma ga ma'aikin Allah akai ka taba ganin jakin da ya dau mutum hudu to wannan jakin annabi Muhammadu shi kuwa ma'aikin Allah alayhi salatu wassalamu ba wai ya taba abu ba a in yema abu nuni kawai sai abun ya canza mun sha ba da labarin jakin manzo Allah ana jaki bai magana manzo Allah ya dawo yakin yakin tabo ya zo wani guri kawai sai iski ana ta rigima da mutum da jaki yana cewa in baka kyale ni ba wallahi zan kashe ka shi ikon Allah ya jaki ke magana iga manzon Allah yace ya akai ne yace ya rasulullah cikin dangin mu tarihi ya tabbatar mana wajen jaki 60 annabawa suka kuma yanzu an sanar da mu cewa sauran kai kaɗai ne annabin ƙarshen zamani kuma gashi na ji tahowarka ya za in bi wannan makiyin Allah ai ko ya kyale ni ko an kashe shi alaihi salamu yace a'a ka je ka yi biyayya ya ce ya rasulullah ni fa ba zan barka ba ya jaki ya ce to ni jakin nan tunda magana ma yake na baka shi kyauta alaihi salamu yace to na gode shi kuma da ya tashi sai mai kyautan nan irin wanda kake manta abin da ka bada an san irin ta ko ka je ana buki gidan wani ka kai mai fiye gishiri ya ce an gode ya ce to a je a buɗe mai akawun a fara sa mai miliyan ɗari kafin a gama buki ai ga kai ka manta da gishirin da ka bashi to irin haka ma'aiki yake ya da jaki to he jaki ya zama ɗan aiken manzon Allah da ya wai gawa da ake sai ce a kura je gidan wani ka ce zo ina kira da ka su jakuna sun san manzon Allah sun san wane ne annabi to da wannan jaki ya dauki annabi alaihi salatu wassalam suka tafi to da aka tafi wa kamar yadda ya gaya mana rana rana ijau yace kawai nan da nan wannan jakin sai ya isko sauran raƙuma da dawakai da jakunan da suka dau ƴaƴa Halimatu ina kika samu wannan jakin ta ce wanda dai kuka sani ya wuce su bayan ya wuce sai ya isa gida cikin lokaci to shi ne nan shawin shawin kuban da bayan yake ce mana albarkan manzo Allah ba anan ta tsaya ba a a tumakan da ke gidan halimatu sa'adiyya sai da suka samu albarka annabi Muhammad dan ne su tumakan sai ya zama da sun fito kiwo in dai suka dan kewaye dannin gidansu kawai su koma cikin gida Allah ya ciyar da su ya shayar da su albarkar rahmatul alamina na cikin gidansu to shikenan har sai da sauran mutanen banu bakari suka rinka ce ma masu masu kiwo me yasa ba kwa kai dabbobin mu inda halimata sa'adiya ke kai dabbobin ta saboda dabbobin ta sun fi na kowa cika sun fi na kowa koshi sun fi na kowa kyau a gaba kaga albarka din da ta aiko ba ita ba a awakan gidanta ba sun samu albarka shi ko albarka tuma kai ga manzo Allah ga yanan mashahuri ne da kabilu ta fai ga nan burjik wata rana wani sahabi yana cewa dalilin musulunta shi yace yana kiwo a Makka yana mutane kiwo sai ga manzon Allah manzo Allah ce to ka ba mu akuya guda ɗaya mu tafi nono mu sha mu yace gaskiya na an so amanar tumakan nan ne ko ma su ba su ta kuno na ba na da ka zan ba ka ba sai manzo Allah ce to ba mu share ga falalan ubangijin sammai da kasai sai ya ja wata ya akuya wajen ranna aka haife ta kawai da ya shafa wajen hankalta kawai sai ta suka da nuni ya ce masa abban shi aka taka aka koshi ya ce shi ma mai kiwon ya sha da ya sha ya ƙara taka shi ke da ya kowa yanzu kaga duk wannan albarka ce ga dabbobi shine ishawo Yusufan da bayani ke ce mana washiyahul laha da kuma wasu awakai na halimatu sa'adiya bi mahalin shadidin wanda suna cikin wani irin fari mai tsanani amma abinda zai baka mamaki masama asara sun shafi ruwan nan na ƙarƙashin ƙasa annabi Muhammadu kenan da Allah zai da aka zo aka yi rijiya ta gargajiya da rijiya ta bature wace ce ba ta kafewa da bature ko saboda ne ta wuce wannan ruwan ta kai na ƙasa misali misalin kotu wannan masassara ruwan ruwan ƙasan ƙasa ma'ana ta samu bahawal muhitu annabi Muhammadu da ka wannan dabbobin sun shafi albarkar annabi Muhammadu a ta hassara'u wanda sai zama cewa wadata mai yawa ta zo masu saboda gidansu akwai manzon Allah kuma gidan ba ƙara kunna fitila in dare sai ka rantsi da Allah rana ce ƙarin sha biyu da rai rana tas da daddare da daddare ma rana tas da rana ma rana tas itali mata sa'adiya manzo Allah ya koma gidanta ba ta taba kunna fitila yace amma abin da zai baka mamaki wa'annan dabbobi na Halimatu Sa'diya aqbalan lubanan sai ga su sun fuskanto suna masu cikan nono hantsar su ta cika shiba'an suna masu koshi da abinci Allah ya ciyar da su ya shayar da su yace wa ahli hayyi su ko mutanen wannan anguwa ma'asha'ihim su da tumakansu jiya'un mayin wata ne zima'u masu jin kishi duk jaron in manna gidan halimatu sa'adiya ba inda yake kunshi ta samu albarkan manzon Allah dabbobin nan samu albarkan manzon Allah dare ma ya dakata bai shigowa gidanta saboda manzon Allah yace barakatun yace wasu albarkatai ne arhat alaiha raha'at wanda ta shimfida masa arziki nan gun barakatu yana nufin annabi Muhammad manzo Allah shi ne wanda ya shimfida musu arziki yace fi zamanin wanda a cikin wani zamani galal jami algala'u algala'u tsada galal jami'a ta fice ta kowa yau yanzu kenan ko yawa tsada ta fice ta kowa kowa na cikin la haula wala quwwata amma abin da zai baka mamaki albarkatun zuwan manzo Allah gidan sayyidatina halimatu sa'adiya sai albarka da arziki ta game ta ita da jama'an ta baki daya saboda rahmatul lil alamin ya sauka a wannan gurin shaqul malaikatu sadahu sharif sallallahu alaihi wa sallam wannan babin da ke gaban mu kuma babi ne na magana yanda mala'iku suka tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kirjin madaukaki wanda yafi kowane irin kirji a duniya shakka minhu jibril ubdi sadran qad wa ala alamin minhu wa'u وشاه بحكمة وبإيمان وتم الختام تم الوكاء هو باع ولست أدري وقد شوق لماذا لم تفرق الأرجاء وبار التوحيد قاد وكل الأرض بالشوك بقعة جدباء بعدها من فيضه الحسب حتى هيد بعد موتها الآياء wannan babin babi ne da zai gaya mana yadda mala'iku suka zo suka tsaga kirjin manzon Allah akwai maganganu da yawa shin wai kirjin nan so ɗaya aka tsaga shi ko ko so biyu to baka da wani ittifaqin cewa to kaza aka tsada kirjin manzon Allah akwai wanda suka tafi cewa rajihi cewa an tsada kirjin manzon Allah so biyu ne da zaman shi a gidan Halimatu Sa'adiyya da kuma ranar Isra'i da Mi'raji wasu kuma suka ce a'a ai da yawa gurare daban-daban daban-daban za ka ranka samun hadisai manzo Allah ya ce mala'iku sun zo sun bude kirjina sun tsaga zuciya sun mun kaza sun mun kaza sun mun kaza da haka babu wani ittifaki da cewa ko kaza aka tsaga kirjin manzo Allah kamar Isra'il nan ne da aka yi da manzo Allah ba ittifakin cewa ko ɗaya Shehu Yusufun da Bahani ya kawo a cikin hujjatullah al-alamin ya ce manzo Allah ya Isra'il ne ko goma sha shida shi kuma aga kirjin nan da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai zuciyar tana da wani aibi bane ake wanke ta a'a wanda ga cikin wali yake a'a haske ne kawai ake diba a tsara akan haske idan dai ka kwatanta yanzu idan zuciyar manzo Allah ta zama cewa tana da wata tawaya wadda sai an mata operation an cire wannan abu da Allah wannan abun girma ne ko na kafu ne shi kuma za Allah bai da na kafu bai da tawaya ko misali zawar duk wannan a zaka ji Buhari ya rawaita hadisi manzo Allah ya cewa daren da za a Isra'i da ni mala'ika Jibril ya zo ya bude tsakanin nan zuwa nan ya fito zuciyata ya fasata ya fidda wani wani rabon shaidan ya jefa duk za ka yi jin wannan hadisan shi amma in ka kalli abin za ka cewa irin dai tawadu'u ne na ma'aikin Allah tawadu'u ne dan karka ce an fasa zuciyar an cire wani abu to sai ya gaya ma abin da za ka gane amma hakikanin abin haske ne ake karawa akan haske to shine kamar yadda na faɗa satin da ya gabata ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam ina wajen halimatu sa'adiyya suna wasa da yara kawai sai suka hangi wasu mutane guda biyu daga sama akwai ruwayan ma da ke cewa kamar yadda mai hasa isar kubura ya kawo cewa sun zo da cikin fararen tufafi ba a ganin jikinsu wasu kuma suka ce a to ai mala'iku su ba jiki ba ne nurani ne wasu suka ce a sun yi tashakkuli ne sun koma da sufa ɗan ta mutane da suka sauko suna zuwa kawai cikin yara suka ɗauki manzo Allah suka hau saman dutse da shi suka hau dutse suka je suka kwantar da shi aka tsaga zuci aka tsaga ƙirjin shi aka fito da zuciyar shi aka tsaga ta aka fidda abin da aka fidda aka zuba abin da aka zuba ma'aikin Allah alaihi salatu wa sallam ce lokacin sun zo da wata tasa ne guda biyu tasa farko ruwan zanzam tasa ta biyu ruwan aljanna ne yace suka zo suka fara sa ruwan zanzam suka wanke zuciyata bayan sun wanke ta kuma suka dauko ruwan aljanna suka wanke sai suka hada ta suka maida ta yanda suka rufe kuma da suka maida karshen baka ganin ko alama allura din kawai abu ne na kumfa ya kunu su ma an yi wani practical ne da su kawai amma aikin na khaliqus samawati wal ardi alayhi salatu wassalam da fa aka gama aikin ana gama sai ga alimatu sa'adiya ne yasa ne ka yace ba komai ta duba ta duba ta duba su ko yara sun ce sun ga an fasa kirji lafiya sai dai ta gan shi kawai kamar alama da jikin shi ya ɗanyi nauyi ya kamar mutum ya tashi bacci ta matsa ya ce ki kwantar da hankali tare mata sa'adiya jibril ne ita bata san jibril ba bai wa Allah bata san jibril ba ta san mika'il ba yace jibril ne da mika'il ne suka zo suka fasa kirji na kinji kinji yace to ba lafiya yaron ne ya fara gane ganen nan akwai matsala wannan yana daga dalilin da yasa ta kokarin ta tattara manzo Allah ta dawo da shi gida ai da dawo sai sai na Amina ke ce mata ai ni na ga abin da fiye da wanda kika gani in za ki koma da shi ki koma da shi ki hakuri haka Allah ne shi to wannan kenan haka nan da rai Isra'i da Mi'raj shi ma mala'ika Jibril ya zo yace ya ɗebo ruwan zanza ya zuba a zuciyata ya wanke ta yace kuma yazo da wata tafa wacce take mamlu'atan bi imani wacce take cike take da imani yace aka farara shi ba wa aka zuwa ba ai akwai bambanci tsakanin zubawa da yawa ya maza Allah ce aka farara imani a cikin zuciyata ko mala'ika Jibrilu ya sa hannun shi ya rufe ta ya ka sai zuciyar ta zama koyaushe cike take da imani da hasken anwarul biyu ba ta rabbul alamin to shine yace shaqqa minhu Jibrilu sadrahu Jibrilu ya tsaga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai ni ko kirjin nan in ji zubin da ba ne ce obdihi ina fansan kirjin nan da rayuwata kirjin nan da aka zo aka fasa da da za a fasa shi an ce ni a yanka ni a kyale kirjin to da ne da a yanka ni a kyale kirjin ba ya an fasa kaga nan gun wata alama ce ta nuna ta nuna tsabagen wayyan manzo Allah a ce ga wani abu ya samu annabi alaihi salatu wassalam kai ka ce kayi fansar ranka da shi kuma abinda sahabbai suka yi na radiyallahu anhu suka samu kusanci da Allah sahabi ana yaki dan uwan shi yazo ya tsaya gaban manzo Allah ya ga an sa takobi an filla kanshi sai ya ogo da gudu ya tsaya shi ma ya bada kanshi a cikin lokacin da aka yakin oda an yi wannan manzo Allah duk sahabbai sun fashe yana tare da mutum sha daya kafirai fiye da ɗari uku sun kewaye shi sai annabi ya kalle sai ce malli da haula cikin kuwa zai mun maganin wa'annan ba ku duka sha uku ba mutum ɗaya wani sahabin ya je ya yaƙi ya yaƙi a kashe shi manzo Allah ya ce wa zai wa zai isa mu za ka sai wani ya tafi shi ma wani ya tafi shi ma akwai wanda da yaje da aka raba mai kai biyu da ya taho yana cikin jini daga daga barin kai a kafada sai zo ya fada kan manzo Allah ya rasulullah alƙawarin da ne maka na cika manzo Allah ya ce ka cika alhamdulillah to rai shi ya dauki zuwa can sai ga Allah ya keto yayi maka shi hanya da takobi ya rasulullah na hali kake ciki ce ta ga halin da muke ciki ce to ya za a yi shi ya wasu lalla tsugunna a baya alayhi salamu ya tsugunna ce ban kibiya manzo Allah ya dauki biya ya miƙa ba sai manzo Allah ce bismillah sai ba shi kibiya da sa'ad yana killa kibiya manzo Allah na dauko yana cewa ƙara muku innata da babata ta zama fankar ƙara muku sa'ad har biyu in kwari ya kare sai maza Allah ya lalubo kwari ya bashi ce ci gaba kafin awa ɗaya sai da ya karya kwari tara kwari ya karya tara saboda harbi an ce ya harba kibiya ta fi dubu kafiran suka ƙara da aka zo aka kewaye wani sahabin na zuwa can ana harbi shi sai zo ya kifu akan manzo Allah in kafir ya kawo kara ya bada bayan shi in an cillo kibiya ga zai karbi wata an sai mika ma wata kai ko jiki an ce da aka gama yakin yanda ka san beguwa an san beguwa ko to haka jikin shi ya zama yadda kuma aka zauna aka dinga aga jikin shi ana fidda kibiya dan ya kara rayuwar manzo Allah to mu ma fa yanzu haka ake so mu zama ya zama mun ba da rayuwar mu ga annabi sanzu jikin shi bai kusa da mu to shine duk lokacin da aka taba martaban manzo Allah a ga fushin mu a ga damuwan mu in ma za mu iya salwantar da rayuwar mu salwantar dan mu kara martaban manzo Allah duk mutumin da aka taba aka zagi uban shi a gaban shi bai magana ba me yake nufi ubanni annabi Muhammad da ka duk inda aka ji an taba martaban annabi kai iya abin da za ka iya kai iya abin da za ka iya amma ka ce ai ba komai har maka rubuta sunna mutane a waya suna ji ka ji kayan da aka ce ka samu matsala ka samu matsala to da ka shoro tukun na bahani ce ina fansan wannan kirjin na manzo Allah da rayuwata qad wa al alamin minhu wa'u yace wanda shi wannan kirjin ya kewaye dukkan halittar Allah baki ɗaya ya masa jaka kowa cikin wannan kirjin yake abin da yake nufi anan yana nufin kowa da kowa yana cikin kiyayewan manzo Allah yana cikin an saka maganar manzo Allah yace wa hashahu bi hikmatin sai jibrilu ya cika wannan zuciya ta ma'aikin Allah da hikima wa bi imani kuma ya cika ta da imani ga hikima ga imani kaga ilimi da Allah na magana ilimi sai ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila amma sai ce wa man yutal hikmata faqad utiya hayran kaseera yace to wannan tawajin na manzo Allah an cika shi da hikima da imani yace wa tammal kitabu kuma cika shi ya tabbata wa tammal ka ko madauran shi ya cika an daura zuciyar da imani kuma an cika ta da hikima wa baharu yace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koji ne mai tashin kufa walastu adri yace to ni ban sani ba wa qalshukka gashi an tsaga kirjin manzon Allah limaza lam tajru'ul arsha'u wai me yasa da aka tsaga kaudin manzo Allah ni ban san dalilin da yasa sasannin sama ba su nutse shi ba ka ban ci karatu ba abin da yake cewa da aka tsaga kaudin nan me yasa duniya ko bata kinci wuta zo ta shige ciki ba duk da yanzu muna can cikin zuciya Allah da an haka ba mu huta ba a ce ga mu cikin zuciyar manzo Allah ce ni ban san dalilin da duniya ta tsaya tana wa in ba aka dake kaudin ai da sai ta taso dukanta da mutanenta da aljanninta kawai mu shige ciki malam wani ya ce ai ina kirjin manzon akwai abin da yake wannan to wallahi ni ban san yadda aka yi haka ba yace manzon Allah alaihi salatu wassalam huwa bahaba tauhid shine kogin nan na sanin Allah in kana neman tsantsar tauhidi ka aika Allah a san Allah hakikanin Allah to da ka je gun annabi an gaba yanda ba wanda ya san annabi sai Allah shi ma Allah ba wanda ya san shi sai annabi shi yasa sai annabi ya shiga tsakaninmu da Allah sai ya shiga tsakaninmu da Allah in aka bar mu da Allah mun kadi to sai Allah ya kawo annabi ya ce to ga ne taushi taushi na ku in kuka jingini da shi rahama ta za ta iske in kuka saba mai kuma zan faɗa da ku shi ko ba na abu ake ce ma tauhidi ba zuciyarka ta natsu da cewa babu wanda ya cancanta abota ma sai Allah in kai wannan tauhidi ya cika sauran muqamatu kuma tauhidul af'al na ayyukan ka zaka ganin Allah cikin aikinka na motsinka ka ganin Allah cikin motsinka na abubuwan ka wannan kuma muqamatu ne daban-daban amma dai abin da ake nema ga dukkan mai tauhidi ya zama cewa ka tabbatar da cewa ba wanda ya cancanta a yi mabauta sai Allah wa ya halicci sama wa ya halicci ƙasa wa ya kaza sannan ko mukamin ka ya ɗaga ni wata rana wata baiwa wani mutum ya zo da ita ya Rasulullah ina son in in yi kafara da baiwan nan amma ban inganta imanin ta ba sai annabi ya ce ke baiwa ina Allah yake sai ta ce yana sama ya ce mai imani shi in tata lalla Allah na sama ne eh ma kuna min najwa salasatin illa huwa rabi'un wala amsatin illa wasa wala adna wala illa huwa aina ma kani shine cikakken tauhid aina ma kani to tana ita shi tana in tata mu'mina kaga iya tauhidin take amma sai ka ji ubangiji na ce maka huwal awwal wal akhir wal zahir wa huwa bi kulli shay'in wannan kuma wani mukami ne can gaban wannan shi kuwa to haka abubuwa ke tafiya mukamin tauhidi hawa hawa ne iya inda ka tsaya ka tsaya ne shi zaka ji gani ana ta rigima da jahilan tauhidi yau ai ta rigima ka ga mutum ya zo yana cewa wai karatun tauhidi yake amma wallahi sai kamata a kai shi gidan mahaukata a kawai shi yanzu don girman Allah yanzu idan kana hitowa kofar gida ya ka samu mai mota ya buge ma rago ya ka ce a Allah ne ya kaddara yi tafiyarka haka za ka ce to wai kaddara sai ni za ba za ka ce ya tafi ba to gashi a kalmar kaɗai ka samu saɓani ka ce Allah ne ya kaddara amma kuma ka ce an biya ka ragon ka to Allah zai biya ka kenan inda shi ya buge ko to da haka tauhidi abu ne mai haɗari shi yasa kake ganin littattafan sufaye suna da haɗari kamar yadda ka san littattafan likitanci na da haɗari yanzu dan Allah yanzu dan mutum ya je jami'a ya iya turanci kawai ya zai ɗau littattafan likitoci ta karanta yana mutane fiɗa zai yiwu ba ya bi layin ba to wallahi haka littattafan sufaye dan ka iya larabci ka iya fahimtar wallahi tallahi za ka sha mamaki yanzu misali yanzu nan kasar da an ce Muhammadu Bello ai dan shehu dan fodiyo ne malami ne na addini kana tunanin akwai ilimin da bai sani ba ba fannin da bai littafi ba amma duk da wannan lokacin da shehu Umar al-Huti ya zo Sokoto ya zo da jawahirul ma'ani an ce ya yi shekara da shekaru a nan a Sokoto da shi wadan kodu yayin nazarin jawahirul ma'ani sai kira Muhammadu Bello ce Muhammadu Bello ka ga littafin nan ka je ka sanya shi gun malamin sa ka karanta shi amma abin da zai baka mamaki ko Muhammadu Bello duk littattafan addini zuwa ake wajen shi a karanta amma da ce je ke nazari ne ce je ka sashi gun malamin can ka karanta shi sai da aka shekara bakwai idan Muhammadu Bello zai karatu za a yi mashi wa magar hutu shin fida ya zauna idan kuma an taya shi kuma magar hutu zai hauka shi fida ya karantar da Muhammadu Bello jawayar ma'ani sai da aka shekara bakwai aka yi saukar jawayar ma'ani to Muhammadu Bello ya shekara bakwai yana yi kawai a samu wani karamin ɗan iska ɗan jami'a to kawai ya ɗauko shi ya ce wai shi ne ya fahimci wai jami'ar ma'ani zai bayani wannan kamar ka samo kamar ka samo ɗan yaye ne ko shi ba ta da lafiya sai ka bashi allura ka ce yi mata kan in dawo haka wannan masu hauka wasu ke a waya fa da tsoron Muhammadu Bello shekarar shi bakwai yana karatun jami'ar ma'ani kuma shawar malafuti ya ce kai Muhammadu Bello malami ne ya ce duk karatun da zai ya ce bai faɗi wata kalma ta ilimi ba wadda yanzu na santa ta ko ban je kuskure a karatun shi ba shekara bakwai amma ya sa jawahirul ma'ani yana koyo amma kawai na ɗan wa qutlu ta katila ko kawai yake jiwo ai nan ma kaza aka ci wallahi duk masu hayaniyan nan billahi la ilaha illa huwa ba mu iya maka bayanin jawahir muqaddimar jawahir al-qur'ani yanda take wallahi ba mu iya wallahi ba mu iya littafi ne na malaman ma da suka tsatsabu su ma biyu suke a hankali Shewa Alila Hazumi in ya rubuta wani abu ba cewa yake wallahu a'lamu ba. Shi ma Alila Hazumi cewa yake wallahu a'lamu. to kai da abu ji ka ganshi kawai to da haka dai shi tauhidi abu ne mai hadar abu ne mai matsala mu kiyaye matsalar tauhidi da mai karewa da mai kawo bara kan magana ta kawai su shiga tetayen su ba gwani wallahi yanzu kafan da malaman ɗarika da malaman izalar da masu sukar da marasa suka wallahi in ka tattara in aka ɗauko jawahirul ma'ani aka aje wallahi in ka kasa su dubu ba za ka samu kashi ɗaya da za su iya sarrafa jawahirul ma'ani ba hashe wannan shi jami'a wallahi wallahi zai sarrafa yanzu dukka kewaye gaban nan kace da Allah kada ne mun malamin da ya karanta jawahirul ma'ani daga bango zuwa bango duk gaban nan kaga mutum da za ka samu wallahi in aka ce ka samu malami goma nan garin wallahi ka wallahi ka same ka kai ka bayan an ce bawon falalar ka za ka je ka duba gobe bayan falalar da ka ji wani gun aka je ka ce kai litayin nan bai ganuwa aje ka dauko wani haka ake ba to da aka tauhidi hadari gare a kiyayi sha'anin tauhidi annabi Allah kake addu'a ke to Allahu yake ce manzo Allah yake cewa yana yana addu'a sai ke to Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un sai kuma yake wa antal akhir falaysa dunaka wa antal zahir falaysa fawqaka wa antal ba'in dan Allah ka ji wannan addu'a annabi sai ka fassara ta Allah kai ne farko gabanin ka ba kowa to kuma kai ne ƙarshe yanzu annabi ke cewa kai ne ƙarshe bayan ka ba kowa haka ne wa anta zahir kai ne bayyane walaysa ba ba wani abin da yake ka bayyana ba ka gani nan ba ganin fitalan nan to ina Allah yake ya fi komai bayyana yana ina kuma ajiyar annabi hadari ne wallahi yanzu wallahi wannan abun ya hana ku bacci yau wannan kan bayanin wallahi mu shiga tafiyan mu kiyaye shi anin tauhid yace huwa bahara tauhid manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kogin nan na kadai ta Allah fada wanda kuma ya kwarara wa kullul ardi yace dukkan ƙasa buqatin jadba'u ya zama wani guri ne mai bushewa bishirki inda ana yin shirka a gurin tun da manzo Allah ya zo duniyar nan to sai zama duk gurin da shirka take to ta tattara kayanta ta daji babu komai sai Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ina ganin saboda yanayin lokaci dan kan mu shiga shi ma badin gaba yana da kace na shi ina ganin ya kamata mu kwana ne a ko ban karanta shi ba ko to kan ashe ne tsora ɗaya ko fa'ata min faydihi al-khizb yace dan haka wannan kojin na ma'arifan nan fa'ata al-khizb sai ya banya ta zo mashi min faydihi daga kwararar shi hatta hayyatul ahya'u har sai da aka rayar da kabilu ba da mutuwa bayan mutuwa sai da ya zama da tauhidin nan ya zo da ma'arifa da sanin Allah da suka zo suka mamaye duniya albarkacin zuwan manzo Allah to duk wata kabila ta mutu da kafirci albarkacin tauhidi da kadai ga Allah sai Allah ya rayar da ita da kafin zuwan manzo Allah duk kabilar da aka faɗa sai ga sai dai ka ce Allah wa daren su amma da manzo Allah ya zo ta kace Qurayshawa sai ga sun samu jawa banu wane banu asadin banu gifarata banu gadafara kowanne sun bi annabi Allah ya wayar da su da ka zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama albarka ce alhairi ce ni'ima ce mai yawa mutum da mun zo fasali ne mu kwana nan sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su dan da kuma kai kuskure Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yan uwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel abi hussein kamar yanda a aka yi magana rana ita saboda lokaci ne ban tsawaita magana ba shi hidiman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wani abu ne wanda kowa ke rige-rige ma dama kana baya-baya a cikinta to za ka ciji hannunka a lokacin da cizon hannun ba zai maka amfani ba duk abubuwan da da yawa nake kawo a masallacin nan shi ayi kaza ayi kaza ayi kaza wallahi da ganin alamomi cewa abubuwan nan za su amfani ku ne a lahira har yau ni ina tunanin ban taɓa kawo wani abu wanda nake tunanin a duniya zai amfani ku ba kawai ko da kun samu wata ganima a duniya to na fi kallon wannan abin a lahira zai amfani da haka duk ayyukan da ake a makarantar nan muna yin su ne don lahirar mu don duniya yi kai na indan duniya nake da hazina biyar amma ne muna yi ne yadda za mu gudu tare mu tsira tare ba mu da farin cikin da ya wuce ranar kiyama annabi alaihi salatu wassalam yace aisha yace ina ɗan riyadu salihin yace labbaika ya rasulullahi sai to bismillah abu a wuce ala saran na abani tuta in kaga to amma idan abubuwan da ake cewa a yi dinnan a yi dinnan ba a yi in ba ake ila ya ya dubu ba haka cikuwa ba ka ciku ba dai kawai kace ai mun yi zamantakewa da su eh dai muna can watakila ko aljanna ta shida za a kai mu tunda ta bakwai ta annabawa ce ko to watakila lokacin ya dai mu kan hango a ce wai dan tsibirin can da gidan waye ne ai ina ma in fakin nan ina wanda an ce ayin nan bai to to can yake to a gaban lahiya mu muna yanzu mai cece ne ra ɗari a wannan lokacin yanzu akwai yaran da ake ba kuɗin tara naira ɗari kuma mai cece naira biyu a yanzu wanda yanzu ba kowa bane zai yadda naira dubu ya dawo yana neman ta amma kuma kullum ƙoƙarinmu ya za a yi mu yi aikin da manzan Allah zai ga cewa mu ma mun wannan kafin za ka kawo wallahi idan mutum yana wasa da sha'anin kafin wallahi ranar tashi alƙiyama zai sha mamaki wallahi kana iya duk ayyukan da kake an yi an gama sai a ce kana da wani ɗan kati na na shaida da kace eh ga katin raya ya ce eh gaskiya ne dan annabi a sai shi to kai baka siya ba kai baka yi ba kana ta mukunkun ka ɗari biyu ka sha koko ko ka ki ba annabi ne ya ɗari to shi ke ne ka sha kokon sai Allah ya sa ma amai kai aman shi ko ko ɗari biyun kan sahiya ta faɗi ko aljani ya tsaci ba yi babu ba wallahi wallahi ina gaya muku gaskiya tun kafin ya faɗi muku gaskiya ya zama bayan wannan katin da muke saidawa don hidiman manzo Allah wallahi ka saya ka sai ma iyayenka ka sai ma ɗan uwanka dan mu ko mu je mu aikin alherin da zai amfani ka ina faɗi ma ƴan uwa cewa yau yau din nan idan mutumin da ya sai katin nan ya koma ga Allah wallahi sai ya ga sakamakon katin kuma sai da kashir jiyara ya ci ila yawmul qiyamah in dai makarantar riyadu ana karatu sai ka samu sakamako da haka katin nan ina ƙara jawo hankali ƴan uwa kada a yi sako-sako da sayen shi in ma za ka fi shi fiye da naira ɗarin nan ka saya kai a fara in ma naira dubu nan da aka ce za a bada za ka bada ta baki ɗaya kai a fara in kana da hali ka sai ma kanka ka sai ma iyayenka ka sai ma ɗan uwanka ka tilasta matanka da ƴaƴanka su siya dan abin da muke hajjo ka samu sakamako a wajen Allah haka ina nasiha ina jawo hankali ƴan uwa a sai katin nan katin nan an siya ba ni za a ɗinka ma riga ba. Inga da tun da aka fara karatun riyadin nan dai ba a taɓa zuwa aka ce riga ta gun karatun nan ita ce ta yi kowa lalacewa. Yawwa, tawa ma wata kila ta haifa wata kyau. Na ga ba riga zan siya ba. Ba gida zan gina ba. A'a muna yi ne don abin yi amfani. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muwafaqa da kuma kaji su tashi su zagaya kamar yadda aka saba zagaya. in an gama koma su yi riya da su zaga a bani kashi ko Allah ya mana masa ba to akwai tambaya na yau masu magana rigunan yara na yau mul'aulat ranar maulidi yau dai walimar mu sauran sati biyu haka ne ko walimar da muke yi anan sauran sati biyu da haka kowa ya je ya kama shiru yau ko bana so muke walimar nan ta ba da mamaki dan kun ga mutane suna cikin yunwa to kai kakka yadda ka zama cikin mayin watan ka zama cikin masu da mayin wata an gane yau ka je koya ne ka ɗan daho abinci ko ya taliya ce guda goma ka daho ka kawo an gane ko kai aikin alkhairi yanzu in ka ci da mutum a wannan lokacin yanzu wannan rana a kowane wallahi koshin da zai wannan rana shi da wannan koshin ya gobe idan ka sauran sati biyu a walima masu abinci kala kala masu abubuwa da sauran abubuwa da zai za a yi kuma masu rigunan yara da za a ɗinka ɗin an ce ƙanana dubu ɗaya ɗari biyar daga ɗan shekara ɗaya zuwa shekara biyar daga ɗan shekara biyar kuma ila ma sha Allah dubu biyu shi ne ko ko zuwa shekara goma ne. To shi ke na ɗan matasa matasa shi kuma yawwa a ce bai ɗan sauƙaƙa matasa suna ɗan jikiwa. a ce ya ɗan sauƙaƙa na matasa ne ko ko dai yawwa Allah ya in rigar kaɗai zai ba wando to kun ji in riga ce ba wando dubu ɗaya ɗari biyar in riga ce da wando dubu uku amma dai za a samu Allah ya mana muwafaqa da jaya wa sallallahu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara mu alfawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ke ne ai biyu za a ban to la'in na sani da gaba da yanzu na taimaka katin ake nema ga shi nan mu abin ka amsar katin baka san inda za a dace ka sani ko kai ta Anas dan Malik da ya dauki sandan manzo Allah yace da na mutu ku daura mu Abu Bakr da mala'iku za su tambaye ce kai ni ne Anas dan Malik kun ga sandan shi nan yawa to da aka kwamitin marayu su tashi zagaya ya mai addu'a kwamitin marayu su tashi zagaya kuma wani ne na kata ko kaɗan dakatar da shi tun